الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
to me mala ya maudu a ra'isi ba zama gurin maudu a ra'isi to to ina gani bismillahir rahmanir rahim sabba lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wace sabba lillahi ma fi samawati wal ard abin da ke sama da abin da ke ƙasa sabba tuni ya yi tasirifi ga Allah kai kakai ma kakai ma don kanka tuni sun yi an gane ka eh tuni sun yi tasirifi subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah wani yana kishin wani yana tsaye wani yana ruku'i wani ya yi sujada wani kowane iyaye kuma ya yi ma an kare tuni an kare ana karewa abin da ke sama da abin da ke ƙasa duka kuma da abin da ke tsakanin bayanin ma tsakanin duka akwai halitta a sama akwai halitta a ƙasa akwai halitta tsakanin sama da ƙasa wahuwal aziz shi ne mabuwayi fi mulki ya mulki hakimi mai hikima a cikin halittar shi da hikima ya tsara abin da bai taɓa gani gurin kowa ya ga kowa ya ga mutum yi shi ai bai gani gurin kowa tsuntsu duba ga tsuntsu ka duba da kuni ba ka ga halitta iri iri hakimi mai hikima a cikin lahu mulku samawati wal ard kace mallakar sama da ƙasa mulkan wa halqan wa abidan duka nashi ne shi ke da mallakar duk abin da ke sama mallakar abin da ke ƙasa kuma shi ne yuhyi wa yumitu shi yake rayawa shi yake kashewa in kuma wani yana ya iya ya fito ga gurin Eh, in zai ja da Allah ya ja ga gurin duk mashirkan da za su shirka su ce suna yin su kaza suna kaza su zo su kashe su raya gari ai ga gurin nan sa iya wa huwa ala kulli shay'in qadir yana duk abin da zaka saka a ranka ba ka ce ai kaza Allah yana da iko ne eh mai iko ne yayi ko ma ka saka a ran da ran na kuma abin da zaka saka ta biya sai Allah gani huwa al-awwal jika huwa al-awwal shi Allah shine na farko قبل كل شيء بلا بداية shine na farko kayan ya halittu kowane abu baka ce ga lokacin su wal akhiru Allah shine na karshen ba da kulli shay ba kowane abu wal zahiru shine zahiri wal batin shine batin ya Allah wa huwa bi kulli shay'in alim ya san kowane abu kowane abu zahirin da batinin kowane ya zai da sanin هو الذي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
ya ce huwallazi halaka samawati wal ard shi ne ya halitta sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a taƙadirin kwana shida farko ladi ƙarshe juma'a su mustawa istawa yin sai daidaita daidaita da ta dace da shi alal arshi amsa arshin shi shine gado na iko ya daidaita daidai yadda ya dace mishi yadda yake so ya alam ya san ma ya lijo abin da zai shiga fil arda a cikin ƙasa in me zai shiga cikin ƙasa ya daɗe da sanin shi abin da ke da ka yi rami gaba nawa ma ka tarra halitta ta Allah ya san da gabanta dan hatsinka da ka ɗauka kan hukuna ka je ka watsa ya san da zaman shi wa zai daidaita ma shi wa zai daidaita ma shi ya huto ma shi da tsirran ya huto ya yi sama da bai yi ba ƙasa ai kaga in ba ikon Allah ba da yake sanyawar ba da hatsi in ya kalli gusum gusum zai in ya kalli arewa arewa zai ha in ya kalli kasa kasa zai in ya kalli sama sama zai to sai Allah da ikon shi in an zuba ka zuba abin ko da abin tsire da ka zuba ya fito in ya nufi inda zai yin sai a aiko mala'ika ya juya shi kaga a mai lankwasa alamun kwaso shi halin kwaso ta bata ya tashi tsaye ka je gurin shifka duk irin wani abin mutum ya tsaya aya ce ya gani a lura gurin fitowar tsirrai da zai ya tona a hankali a hankali yana tonawa ya ga wanda ya tsiro da wanda zai tsiro da wanda ya riga ya tsiro da wanda yake tsiron wai nan aya ce a gani a lura amma ko da yake ba kowa ba ke duba ya gane wama ya huruzu min hada abin da zai fito daga cikin na daga nabata tsirrai ko ko ma'adanai kaga a cikin ƙasa akwai ma'adanai baramu kaya na mamaki a ƙasa iri-iri wanda za a yi ado za a yi komi za a yi amfani duka sana'ar ya daɗe da sanarsu ko da abin da za a yi amfani da shi ko da isan su ne ya san inda ya zubda shi ya san inda ya ajiye shi ya san inda kowanne wa ma yanzu min sama da abin da zai sabkar da abubuwan da za a sabkar da daga sama hallo akwai rahama akwai azaba daga sama akwai rahama akwai azaba akwai wanda an sabko shi rahama ne akwai wanda an sabko shi azaba ne wa ma arj da abin da zai hau sama shi ba tuzi da abin da zai hau sama shi ko kamar ayyukan salihan mutane aikin mutane salihai sama yake zuwa aikin mutane lalatacce mugun aiki ƙasa ke da shi wa huwa ma'akum ilimin shi yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke sami je ka duk inda za ka bace ka laɓe in kana iya laɓe wani to yana tare yana ganin ka wallahu la ta'amalu na basir Allah ne gani da kuma duk abin da za ku aikata yaya za ka yi aikin karami babba yaya yake yaya yake ko da sata ce ko da ai sallah ce za ka yi Allah yana ganin ka lokacin da za ka sa hannunka ɗaya muka ɗauki kayan ya gani lokacin da taya ka za ka tashi zilhin layali tsakar dare ka tashi kana ibada to ya daɗe da sanarka lahul mulku lahu mulku samawati wal ard wa ila allahi turja'ul umur يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور
له ملك ملك إيكو نسماوات والأرض نسمد قصة duka nashi in ka karawa wani to ka san abin da kai wa illa la turju al umur al amrun kuma kowane abu ko menene ake maida shi amma za a maida shi ga ubangiji duka abu samanni za a maida shi ga ubangiji yulijin laila allah shi yake ta da dare shi ne sanyar da dare fin nahara a cikin rana sai bai zidi sai ya karu wa yana kusa wata ran ya ragu laila wata ran dare ya ragu wata ran rana ta ragu wata ran yini ya ragu wata ran ya karu wannan ya karu wannan ya ragu wa yulijin nahara kuma haka yake rage dare ko ya shigar da ita ko ya rage ko ya kara tilaila cikin dare ya zido wa yana kusa ya daɗi ko ya karu wa huwa alimun bi zati sudur Allah masani ne da ma'abucin kirji ko ne ta ɓoye kirji in ne ta ɓoye Allah ya daɗe da sanin wannan
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا أنفقوا لهم أجر كبير
amanu ya jama'a ku ba da gaskiya ku ba da gaskiya ku yi imani ku cika shika-shikan imanin nan guda shida ku tabbata bi annan la'a ko billahi ku ba da gaskiya billahi da ubangiji wa rasulihi da ma'aikinsu in kun ba da gaskiya da Allah da ma'aikinsu wa an fi ku ci da dukiyar ku fi sabilillahi a cikin ɗaukaka kalmar Allah a cikin aikin Allah duk inda ake cewa a ci da dukiya a ci da dukiya mafi yawa ka ta ake a kalmar Allah a ɗaukaka kalmar Allah mimma ja'ala kuma abin da ya sanya ku mustahalifi da ku kuna mayewa ku masu mayewa ne yau wannan su ne gobe wannan su ne wannan su ne gobe wannan su ne to wannan wannan ne ko fallazi na amanu amma wanda suka ba da gaskiya minkum daga cikinku wa an fiku suka ci da dukiyoyinsu a lahum ajaruhum ko lahum ajarun kabir suna da lada mai yawa to tun da haka ne kun san akwai lada mai yawa وما لكم يسعى بكم ألا تنفقوا وما لكم ألا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين
وما لكم يسعى بكم لا تؤمنون دم بكم بعد غسيا nan ka gani an fi kudin can ci da yawwa billahi wa rasuluhu wa an fi buci shi da tsawar kalmar Allah da ma ji halakun masu halibai na ƙasar ya ce wa takardun wannan zalafi ga wata usura wata gazawa wani yaƙi wannan ya sauka wasu ya halittun ba da zai yawwa shi na tabuka sun ba da ishara ila usmana an ishara ga usmana abin da ya bada ko kuma manyan sahabbai abin da suka bada a gurin mutane sun bada abin taimako da yawa idan ne sani to wallazi na amanu amma wanda suka bada gaskiya minkum da dare ko an fi suka ci da to lahum ajru kabir suna da lada mai girma wanda suka bada to tunda haka ne wa malakum me ya same ku la tu'minuna ba ku bada gaskiya lillahi da Allah wa rasulihi da ma'aikinsa war rasul yad'ukum ga ma'aiki yana kiran ku li tu'minu bi rabbikum don ku ba da gaskiya ga ubangijin ku wa kada ahaza misaqakum ya kama alƙawarin ku wa in kuntum mu'minina in kun zamanto ku mu'minai ne masu ba da gaskiya da Allah da ma'aikinsa هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هو الذي شين الله ينزل على عبده دي سبقت أبصابا ونشي آيات بينات آيوين مبينات سنة آيوين القرآن da ya horar kuma don ya fitar da ku minas zulmat daga duhun kafirci ila nuri zuwa hasken imanin wani da aka ce ku yi imani saboda inna Allah shi kaga Allah bikum ga ku la ra'uf bai tafsa samu ku ne rahim mai jin kayan ku ne mai tausayin ku ne ba to tunda haka ne kun san haka ne وما لكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله و... ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم
yace ma lakum me ya same ku ba kwa ba da gaskiya ku yi imani Allah tun ku ku zama ba ku ci da ba dukiyoyinku fi sabilillah cikin ɗaukar kalmar Allah walillahi mirasu samawati wal ardi gaji sama da ƙasa ku ce ku bari ku a'a gaji sama da ƙasa ma ga Allah yake shi ke gaji ta shi ke ba wanda ya ga dama ya amshi daga wanda ya ga dama amma la yastawi minkum fa man anfaqa min qabl al-fatih ba su zawa daidai da wanda ya ci da kahin a yi fatahu makka buɗe garin makka zamanin musulunci yana sabo ana tsanani ba kuɗi talauci sai ta yi yawa a wannan lokacin ya hudda ya ba da ya ci da bai zawa ɗaya da wani wannan da wa ƙatil kuma kana ji ko da ya ba da fa hallar ya je yaƙin ya ba da kayan a yaƙi ya bai je yaƙin ka duba gari sai aka ce masu wannan wanda suka yi wannan ula'ika a azam darajat darajatun inda min allazina anfaqu wanda su yi kowanne daraja ba kamar wanda suka ci da ba ba adal fata bayan bayan ya wanda din bude garin makka wani mana allazi min allazina anfaqu da wanda suka ci da min ba'ad bayan wannan wa qatilu suka yi yaƙi amma kullan wa kullan dukkansu kuma kaji kuma sa'a dukkansu wa'adallahu husna kowanne Allah ya bai alƙawarin aljanna eh wallahu bima ta'maluna habir Allah bai Allah bai da abin da ku aikata wannan shi tun da farin yake aiki zamanin tsananin yahuda ya bata kuma yaje aka yi da shi wannan kuma bayan an ci gari shi ma zai da kirari ya bata sa zo ɗaya aka ci a'a wancan ya yi amma shi ma wannan wa shi ma ta damar alƙawarin abin da ake so abin da za a bada ya samu ya shi ya alamdu da a to a goda Allah eh to je ka to sai aka ce man zallazi wane ne ya karbullah zai ba Allah ramci wa zai ba Allah ramci ƙararin hasana fi sabilillahi ramce mai kyau in ya bada faya da'ibuhu za a limuka mishi a lullimka mishi limki kan limki wala hu ajrun karim kuma a bashi wani irin lada babba mai girma ai ka san yanzu bashi in ka bada bashi jika goma kace a baka sha ɗaya ko goma da rabi ma kaga riba ce to wannan ba da dubu a ba da kai dubu a ƙara ma dubu a ƙara ma dubu bakwai a ƙara ma malira ya wannan ba ku nan an yarda ma nan kaga kaga shari'a nan ta yarda can ba ta yarda ba wannan wannan a nan a ka goma dala hamsin ka ƙara sai a kama saboda hamsin ina jiwa mutum da mutum wannan kuma in ya bada in ya bada limitin limitin limitin limitin za mai ko ba a ƙari ta ce an magawa kaga shara'in da duk shara'a abin da ta tsaida kawai a shi za yi ya ce walaru a shirin kalli yau matara
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم تورانا تيتي يوم وترانا ذات ترى المؤمنين ذات مؤمنين النبي مؤمنين ماذا والمؤمنات ده مؤمنين ماتا يسعى نورهم حسكن سينا تاشي تنوي تاشي يجي ya je su haske komi bai na aidihim gaba gare su da baya so da ai ma nemi da baya su haske gaba da baya eh abu ya Allah la hawfana da yaba da bi azami ranar da zaka ga wannan eh ha aka ce ko bushra lakum bushra al-bushr bushra tabbata bushra al-bushr gare ku shine yawma a wannan rana albishirin menene albishirin albishirinka goro aljanna za ka shi kenan a lokacin yi bishira mumini la ya mutu hatta ya rama kanu hufin jannati eh sai Allah ya nuna mai gidan shi aljanna shi da bishira a mai albishir eh ka shiga da abinci shiga ta shiga da abinci lahira abin da za a bada ta jirgin ta ta lalahar ƙoramu tana gudu da shi a cikin aljanna wa alaikum salam halidina fiha suna hal abadan abadu zalika huwa fawzul aziz wannan ya kaga rabo ne mai girma fawzul rabo ne mai girma wannan abubuwa da aka bada yace yau mai qul يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب له باب باطنه فيه الرحمه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب
to kun ga muka ce ranar da mummunai haske zai tashi da shi ko muka ce haske gaba da baya a ga haske shi gaba da baya yana tafiya ko mi suke so ga yana haske gaba da baya an tashi to to su kuma biya gundiya fa a yace yau mai ƙulil munafiqun su kuma munafikai za su ce ranar wannan za su ce munafiqai yau munafiquna wani munafiqat ashe munafikan ma iri biyu ne da mazan da na mata manatan ma duwa ga mata in ba tsotse mu yi kai ki munafici da munafikai maza da munafikai mata za su ce lallazi na amanu su faɗa wanda suka ba da gaskiya suka yi suna da haske suka hasken su yana zuwa yana zuwa sistan zurna ku da haka ta nakata ku tsaya ta dan nakata musu mu dosa da kaza ma bakin wuta kamar ko mun kaɗan a dakata mu dosana eh a dakata ku dosana mun ku ba mu hasken nan naku kaɗan min nuri kun daga has daga hasken ku ila ya ce irji'u ku koma lahum irji'u sai a ce ku koma baya faltan musu nuna ku je ga haske can baya eh ku koma ga can baya ku dosano kaga albishin ne na gatsi shi kuma na gatsi da aka mutu ku koma baya ku dauka a baya sun aji wanda su zuwa ba daga sun zuwa fadda riba bai na hum da surin tsakanin kyauran wannan da wannan aka buga shi lahu babin batin huni rahama a kohon nan kohon mumune ke nan can baya kuma an rihe munafukai ke can kira shi ga tsakani wa zahira mun ke bada azab bayan nashi na wajen munafukai azaba ce gaban nashi gurin mumune rahama ce aljanna ce kif an sa an rihe an maida su dama ka san da dumbuzu na bakin gari ake kakkau ake gusa shi kamar yanzu kana ban ruwa sai ban ruwa jirgin ka sai wata busa ta zo ta sa baki ba da sanda ba za ka maida ta ko da hannu za ka ce ta kai a ba sai ta ji kashi ba ka sai ta ji kashi to har kafar sai ya ji dumbuzo na bakin kare shi ne eh a sai ya ji masa ba masa ba kawai ya ji ta zai ja baya har sai su zamanto da na duna hukun ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
a nan da mummunai da manahukai da kafirai kaga mummunai suna aikin Allah ko su kafirai suna karyata ko manahukai suna musu izgiri suna musu izgiri ya kaza kaza kaza to da aka yi haka an mangaro kowa ko sun rihe sai ka ce na duna mu suna kira wani alam na kun ma'akum ba muna tare da ku ba ai mun sai masallaci tare ko mun sai gurin wata ibada alam na kun ma'akum wani ba tare muke da ku wani kana ganin sai ba sun san kowa kowa sun shi eh ƙaru bala mummuni ya ce yi gaskiya ne tare muke eh ai walakin na kun fatantum an busa ku kun fitini kawunan ku da mana huci eh kaga ko a haka mutum musulmi in ya tada mana huci sai ka ji mana huci ya zole shi a kai yaya mu ma dige muna so kuna san abin da kuke gaskiya ne eh mun yarda shi ka gaji ƙarya ce ba shi nan saka ce eh a lama a can ma ba tare muke da ku sai ba tare muke watarabbastum kun zamana wartabtum kun yi shakka kun sa izgili kun yi shakka a addinin na musulunci duka ma wakarat kuma amani tsawon buri ya rufe ku kwana lahiya lahiya hatta ja'a amurin lahi har mutuwa ta zo shi ne al'amarin da Allah wagarratkun billahi garur mai rudi ya rude ku mai rudi ya yi rudi wane ne shaidan ne sai da ke ya rude ku ruduwar da ya musu ya ce babu tashin kiyama babu lahirai babu sakamako duk wani abin da Allah ya ce da annabi ya ce ya zo ya ce babu babu wani abin komai wanda ya mutu daga duniya ya duniya kawai an kare to in an yi haka za a bashi shi ko a musulunci kuma ya nuna Allah ya ce za a yi kaza za a yi za a yi za a yi sai za a bashi hili shi ma shi shedan din a bashi mambari a gyara mai a mai kayan ado a bashi riga ta garari ya sa a cikin wuta irin garar ta wuta hudurin a ya asa a dora shi mambari a cewa mutanen shi hudu ba to a lokacin nan zai ce musu Allah ya muku alkawari za a yi tashin kiyama za a ba da lada wanda ya mutu zai tashi ya alkawarin ladewa ya cika alkawarin shi ni kuma na ce muku babu katsa ba kiyama babu sakewa babu wanda duka na ce muku babu to ni na saba Allah na shi ya yi gaskiya ni kuma na saba to hakan ce ku mangara shi malakan zabaniya su mangare su buga su yi ƙasa a ce shi ko wani wuri na ta ku zo fala ta lumuni lumun an fusa ku kan ku zargi da ku zargi kan ku sai ya bare ya wada wuta ya kowa ku bi shi kuma ku ai ka ji in ka ji kashi ai ka jira kai da kanka eh to kwallo ma فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير
فاليوم أولنا لا لا يو لا يهز منكم بدع باع مصبنسا إن دك كتي أنباكا دنيا ننتاكا تيكومي ناكني كتي كو أمسا شام الله يأتي كتير نواوا إيه باع باع أمسا باع سو إن دك دنيا ننباكا يكونتا a lokacin nan sai ka bada ka ce a shan hama lafiya eh ba yiwa ba yiwa sanda guduma ɗayan aka maka ta ta tuka mun wannan masaba da kake ga bugo ɗayan an kwantsa ba ba mana hukun ko kafir Allah ya yi eh yawa wa menene bari mu da kan wala min allazina kafaru wala da zan kafirci din nan ma'awa kuma nar akan ce makomaku wuta ce tiya maula ko ita ce ne kuma komaku za ku shiga haula shi ne dacewa ba gare ku wa bisa da masir da mummunan shin huda ita ce wuta alam tara alam ya nilil
yau ba da ma ko